إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka wanda aka fi saninsa da masallacin darul abrar da ke nan garin kaduna a unguwar badarawa a najeriya allah ta'ala muke roƙo abinda ya haɗa mu da shi a wannan wuri na alkhairi ya cika mana da shi har ƙarshen rayuwarmu yau muna biyar ne ga watan rabiul awwal haka ne ko rabiul thani ko na'am hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da nawa ne watan boko 20 da na'am 21 ga watan 11 wannan tunda ana albashi kam dama bai da matsala shekara ta 2020 daidai wannan shine zamanmu na farko domin karanta wannan littafi mai albarka min wasayar salaf lishabab wato daga cikin wasiyoyin magabata domin matasa ko zuwa ga matasa tsarin da za mu bi wurin wannan karatu tsari ne da ba za mu rinka tsawaitawa tsawaitawa wanda zai gajiyar ba sannan ba za mu yi sauri irin saurin da kuma za a kasa fahimta abin da muke so mu yi ba muna so in Allah ya ce mu ke mu cikin kwanaki uku mu karanta littafin wanda yake dauke da shafi guda 34 ko makamancin haka kuma dauke da wasiyoyi a guda 15 idan muka kalli sunan littafin daga sunan shi kadai littafin ya nuna cancantan a karanta shi kuma a fahimce shi sabili da babban dalilan da suka ja hankali na wurin karanta wannan littafi suna da yawa daga cikinsu shine kathratul fitan yawan fitintunu da suke faruwa a cikinmu na yau daban na gobe daban kuma daga cikin abu mafi hatsari shine fitintunun da suka shafi addini Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu a cikin addu'o'in da yake umurtar mu da kanmu daina yin su daga cikinsu akwai faɗinsa wala ta ja'al musibata na fi dinina wala ta ja'al duniya akbar hammina ya Allah in za ka jarabe mu karka sa mana jarabawa da fitina a cikin addini sannan karka sa duniya ta zamto ta ce ƙarshen abin fatanmu da ƙarewan wayanmu da kuma ƙoƙarinmu to a wannan lokacin da muke rayuwa kuma in kun kalli zamanin za ku ga yana tafiya akasin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda mutane a yau na farko dai ba su ɗauki addini a matsayin jagoransu ba duk kusan dokokin shari'ar da Allah ya ce a bari mutane na aikata su sannan kuma mutane sun nutsu wurin neman duniya ba tare da hangen makomansu ba muna rufe matattunmu da hannunmu amma ba mu azantuwa da yawan mutane da suna cikin wadata sun koma cikin rashi amma bai zamto wa'azi ga wasunmu ba wasu jiya suke mulkan mutane yanzu sai yadda aka yi da su amma wannan bai sa masu mulkin yau su ma zukatansu ya karkata zuwa ga adalci da tsoron Allah ba kuma kowace rana tana kai mu zuwa ga ƙarshe ne duk ranar da ta fito to tana kusanta ka ne zuwa ga makwancinka to galibin waɗannan fitintunu da suke faruwa 'yan uwa musulmi ba waɗanda ake amfani da su wurin cimma manufan wannan fitintunu kamar 'yan uwa na matasa wannan yasa nake ganin wannan littafi zai taimake mu kwarai da gaske idan muka karanta shi daga cikin dalilai shine babu abin da zai canza mutane daga bata zuwa shiriya daga rashi zuwa samu daga tsanani zuwa ga sauki har sai idan rayuwarsu tana komawa zuwa ga hasken annabta har sai idan rayuwar tana bugawa ta juya ta bi hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da magabata suka bi domin wannan rayuwa ita ce rayuwa mafi tsaftar rayuwa da ba za a sake irinta ba a ban kasa kuma biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine shiriya ga dukkan musulmi yake nema don Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wama 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin a cin karo da wannan littafi da kuma ganin wane ne marubucin wannan littafin yasa nake fahimtar inda za a rubuta littafin nan da ruwan zinariya to ba yi asaran tawada ba sannan kuma idan aka yi biyayya ga abin da ke cikin littafin nan duk da shi malam ya ce ga matasa ne yake magana amma hakikanin littafin zai nuna muku ya shafi rayuwan har da wanda ba matashi ba ku kalli sunan littafin a farko zai nuna muku muhimmancinsa yake daga cikin wasiyoyi wasaya jam'i ne na wasiya wasiya shine umarni mai ƙarfi da za a baka wanda ba za ka tashi a kan shi ba sai dai idan shari'a ne ta da kai shi yasa za ka ji an ce mutum zai rasu ya yi wasiya sai a ce a cika mishi ko haka nan Allah da kansa yana yin wasiya wa wasainal insana bi walidayhi ihsana Allah yayi umarni ga ɗan adam ya kyautata ma iyayensa hakikanin kyautatawa yana ba su umarni mai karfi wurin karfafawan har ya haɗa karfin biyayya da kyautata musu da bauta mishi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wannan yana fassara wancan wasiyan da Allah madaukin sarki yake cewa yayi a bauta masa shi kadai kuma a kyautata ma iyaye to magabatan nan wanda su ne malam ya ce zai ɗauko daga wasu yoyinsu manta su ne ƙorunul mafaddala su ne mutanen da ko dai sun rayu a lokacin da akwai sauran numfashin annabta kuma ana saukar da wahayi ko kuma sun ɗosano samfarin rayuwansu daga waɗanda annabi ne malaminsu ko sahabi ne malaminsu ba za a taɓa yin malamai masu albarka kamar wannan lokaci ba ba kuma za a taɓa yin ɗalibai masu albarka kamansu ba annan sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairun nasu ƙarni sun mallazi na yalunahun sun mallazi na yalunahun so biyu ko so uku kamar yadda mai ruwayan hadisi ya shakka ya ce mafi alkhairin mutane su ne mutanen da na rayu a cikinsu kuma suka yi imani da saboda me su duk sun yi kuskure an gama gyara kuskurensu Allah da kansa ya buga musu stam ya ce radiyallahu anhum wa radu anhum sannan wanda suka biyo bayansu sannan wanda suka biyo bayansu to wannan duk abin da su waɗannan bayan Allah suka yi don neman yardan Allah suka yi shi tun daga shi Allah ya ce ya yadda da su da ba su yi don Allah ba da Allah ba zai yadda da su ba sai abu na biyu da malam ya karkatar da maganan zuwa ga matasa saboda me wannan saboda abu biyu na farko ƙuruciya shine mafi alkhairin ko mafi sharrin lokaci a rayuwar ɗan adam shine lokacin da mutum ke dasa abinda zai amfane shi a duniyarsa ko in aka yi kuskure Allah ya tsare ya kyauta zai daba kanshi a inda ba zai iya tashi ba kuma koda ya yi tsawon rai to gaba ce mai matukar muhimmanci sannan na biyu shari'ar musulunci ba ta yi sausauci ga wannan gaba ta ƙuruciya da rayuwa ba to duba da yadda rayuwar mu ke canzawa a yau in ka ga an yi wani abu na bajinta da cin nasara to za ka ga cewan asalin wato matasa ne suka yi ablabi na abbas allah ya kare da a gare shi yana cewa dukkanin malaman da kaji sun gagari duniya da ilimi a lokacin ƙuruciya suka tara ilimi duk sun tara ilimi a gaban ƙuruciya ne ma'ana duk in mutum ya kuskura wannan gaban ta wuce masa to sai dai ga ana yi kuma to da haka yin kwana matasa wannan wani tunasarwa ne mai karfi sannan abu na biyu haka na abu yake a ɓangaren laifuffuka ku duba ku gani yanzu sai ka ga an kama mutum da akan tarere a kama mutum a kora shi daji a yi kaza amma yanzu abin ya wuce haka fitowa ke da bindigogi a buɗe ma mota wuta tana tafiya in ta ɓare wanda ya mutu ya mutu wanda ya raunin da ba zai iya tafiya ba ya rage nashi wanda ya saura da ƙwarin shi su za a tasa a shigar da su daji yanzu haka ake yi ko shekaran jiya sai da aka yi haka hanya abuja hanyar zariyan nan ma sai da aka yi jiya ko shekaran jiya tun karfe 9 na dare har karfe 11 na dare ana tara mutane ana harbi ana kora su cikin daji kuma an kama wanda suka yi wannan sai kaga galibin su matasa ne shekara goma sha ko ashirin da ɗan kaɗan in yi yawa ne ka game shekara talatin da ɗan ɗoriya wanda yake wannan aikin babban abin da ya tunzura shi shine bakar jahilci da rashin sanin Allah da mutum ya san cewa lamal ja'a wa laman jaminhu illa ilai ko ka gudu baka da mafaka sai a wurin Allah wallahi da ba za ka yi ba da ba za ka yi abin da kake yi ba duk wanda ka ga ya saba ma Allah to ya jahilci girman Allah zunubi baya yiwuwa a lokacin da mutum yake halarce da sanin Allah da girmansa a zuciyarsa sai dai sulbi kanana wanda ba za a rasa dan adam da su ba wanda ko su din mutum ya sai Allah ya bude masa kofar da zai fita ko ya tuban musu to irin wannan fitan kafan da kurakurai da laifuffuka da suka yawaita shi yasa muka ga dacewan kamar yadda Imam Malik yake faɗa Allah ji kansa da rahama babu abin da zai gyara ƙarshen wannan al'umma face abin da ya gyara na farkonta babban abin da ko ya gyara farkon wannan al'umma shine wahayi shi ne riko da shirya da addini to haka nan ha a ƙarshe duk wani ƙarfi da za a amfani da shi da duk wani hikima da ƙwarewa idan fa ba an koma ma Allah haƙiƙanin komawa ba ba za a ga yadda ake so ɗazun nan na dawo daga tafiya jihar da na tafi ko jiya sai da ana tsakiyar ban labari na gani ma ido nan dabba ne za a kashe a ɗaura masa asiri sai a jeho maka kan titi ka taka da mota muna tafiya aka jeho mana ya ce to kaza a garin nan tana tsananin tsada saboda tsafi da ake da ita saboda tsananin tsafi muna gaba sai ga kaza an mata kulumboto da asiri an jeho kan titi ita ma wani kuma ya koro akuya dabba an ɗora mata abu an koro ta kan hanya abinda ake so sihiri ne ake so ya ci ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim me ya rude ka me kake nema me kake so ne a duniyan nan me kake so me kake nema faɗi duk abin da kake nema Allah ya baka shi ba zai hana ka mutu ba ba zai hana ka mutu ba in ma baka mutum ba kai tsawon rai da kanka sai kai fatan mutuwas tun daga lokacin da ka zo baka iya jima'i baka iya ci ba lafiya yau gobe magani jibi operation yau an juya gobe an tayar komai na duniya ma mutum kunci wallahi da yawan mutane sai sun gurin ma a ce sun mutu a irin wannan lokaci to me kake nema shekara nawa ne duniyan gaba ɗaya talakai to saboda haka yin kwa musulmi wannan littafi yana da matukar fa'ida ya zamto mun karanta shi a gurguje abu na biyu galibi duk malamin da zamu karanta littafinsa mukan yi bayani takaitacce akan wane ne wannan malamin so wannan malamin bayaninsa zai ƙara takaituwa akan takaita wanda muka saba yi dalili daga ciki shine yana raye yana naina numfashi har yanzu a ban ƙasa kuma ba a faya iya tattara tarihin mutum a lokacin da yake raye ba sannan abu na biyu shine malami ne sananne wanda bai da buƙatan bayani mai yawan gaske kamar yadda kuke gani a cikin littafi an faɗi sunansa a bangon littafi shine Abdulrazak bin Abdul Muhsin Al-Badar wannan malami an haife shi a 22 ga watan 11 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1382 kenan a yanzu da muke magana yana da shekara 60 a duniya mahaifinsa shine Abdul Muhsin Al-Abbad ‘yan uwana ɗaliban ilimi sun san wane ne abdul muhsin al'abbad kusan a yanzu shine babban malamin hadisi a madina gaba ɗaya idan yana karatu to kusan duk wani majalisi da ya cika ya tumbatsa za ka ga galibi akan koma zuwa ga karatunsa yana cikin kibarul ulama dattijo ne sosai ɗansa ne wannan mai shekara 60 ɗin to mahaifin dama ba sai an gaya muku shekarunsa ba yana daga cikin manyan malamai na duniya da yanzu ake ji da su na gode ma Allah madaukin sarki ya azurta ni da halartar majalisinsa da sauraron hadisi daga wurin shi tare da Sheikh Isa Ali Ibrahim Fantami da Professor Salisu Shehu da wani abokinmu Dr. Abdulrahman Sani Yakubu da ke zare yana karatu a Madina yanzu malami ne wanda ya amsa sunan malinta ƴan uwana ɗaliban ilimi na san sun san shi farin sani to wannan Sheikh Abdulrazzaq ɗansa ne wannan malami yana da wallafe-wallafe da yi da yawa daga cikinsu ya rubuta littafin alfiƙihul adi'ayya wal azkar na san da yawa sun san littafin kila ba san ma shi ya rubuta sa ba sannan ya rubuta alhajj wa tahribun nafs aikin haji da tsarkake rai ma'ana yadda aikin haji ke tsarkake rai ya karanta ya rubuta littafin tazkiratul mu'tasi sharh aqidati abdul mughni al abdul ghani al maqdisi sannan yayi sharh hashiyati abi daud littafin da ya rubuta ne wannan sannan ya dirasatu li athar malik fil istiwa ya dauki maganar imamu malik da yayi magana akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi mun sha karanta da ku a cikin aqida ko da wani yazo tambayi Imam Malik cewa an ce Allah ya daidaita akan al'arshi ya ya ya daidaita yace da shi mai al-istiwa ma'lum wal kayf majhul wal iman bihi wajib was su'alu anhu bid'a barakallahu fikum to wannan ka'idar ta Imam Malik ita ce malam ya dauka yi mata sharhi ya mata dirasa mai zaman kansa ya kamata mu nemo wannan ko a majalisi a karanta shi sannan kuma wannan ita ce ka'idar ahlus sunna wal jama'a cikin duk abin da ya shafi gaibu an ce Allah za a tada mutum bayan ya mutu za a mai tambaya a kabari za a yi mai kaza za a buɗe mai wuta ya ga bangaren gidansa na aljanna dan aljanna ne ga kaza in wani ya tambaye ka ya haka zai faru sai ka ce sananne ne tunda ya zo a Qur'ani daga hadisan manzo Allah ingantattu dan haka ba mu bukatan mu nemi yayi yarda da shi wajibi ne tunda wanda ya faɗa wa ma yantiqu anil hawa annan sallallahu ya faɗa kuma bai faɗin san rai da mun imani da shi ko kuma wajibi ne ba ɗora mana tambayan ba in kuma ka matsa da tambaya to ka kirkiri wani ba addini wanda ba a bautar da kai da shi ba jama'a mun fahimci wannan to da haka formula take akan duk wani abu da ya shafi gaibu wannan abin nan na Imam Malik din to malam yayi dirasa mai zaman kansa a karkashin wannan sannan yayi a littafi akan yayi littattafai da yawa wanda ya karanta su a cikin cassette ya kamata ku browsing wani website da ake ce mishi aswatalislam.net www.aswatalislam.net wannan website din akwai malamai da yawa na duniya a cikinsa manyan malamai wanda suke raye idan ma suna da lamban wayan da suke amsa fatawa za ka gani akan wannan website din za ka iya kiran malami na duniya babba da kake jinsa ka amsa ya amsa maka fata ko kai masa sako ya amsa maka sannan akwai littattafai da yawa alƙur'ani malamai kusan duk makarantar duniya na alƙur'ani suna na akan wannan website ɗin an ɗaura karatuttukansu yana da muhimmanci ‘yan uwana ɗalibai su rinka leƙa shi www.aswatalislam.net Allah ya sa mu dace sannan abu na ƙarshe kafin mu shiga cikin littafin wannan malamin malami ne da ya amsa sunan malinta na gaske kaɗan daga cikin malamansa domin mu samu tabbacin haka shine akwai mahaifinsa kansa ya karantar da shi shek abdulmuhsin al-abbad allah ya ƙara masa imani da tsawon rai da lafiya sannan a cikin malamansa akwai shek abdulaziz ibn bazin rahimahullah ina ga ko da wannan ya isa a tsaya ko allah ya ji kan manya sannan akwai shek muhammad salih al-uthaymin ya karantar da shi Allah ka samu haɗe da Uthaymin a aljanna Allah ka samu haɗe da Uthaymin a aljanna sannan akwai allama Muhammad Nasiruddin Albani shi ma malamin sa to ma'ana taurarin sunnan na zamanin nan kace na wannan karnin ya karatu a gaban su to kaga kenan me za ku halarto a ranku shine wannan abin da zamu ji ba shaci faɗi bane wato abun ne daga ma'abota abun Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da aiki da shi kuma yarda da abin da za mu karanta kamar yadda na faɗa ba za mu rinka faɗaɗa sharhin da ke cikin littafin ba kamar yadda mala ya fara ne ce bismillahirrahmanirrahim yana farawa da bismillahirrahmanirrahim mun sha bayani a karatuttukan baya ba sai mun maimaita ba mala ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai al'alam kulli masu walla kamar da muka shafaɗi muke karanta duk abin da ba Allah ba to Allah shi ne rabbu na wannan abu menene ma'anar rabbu alkhaliku Allah shi ya halicci wannan abu arrazik kuma Allah ke azurta shi almudabbir kuma Allah ne ke juya al'amuran wannan abu ya ce wa ashadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta face Allah shi shi kaɗai bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu sannan ina shaidawa cewa tabbas muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma jakadansa ne wato manzansa sallallahu wasallama alaihi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wa ala alihi da alayensa wa ashabihi da sahabbansa ajma'in gaba ɗayansu kaga sunnan kenan ta gaskiya malam bai cikin masu zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko imma yana wani na ganin sun masa laifi to Allah ya ce a yafa laifin laqad taballahu ala nabi ko laqad taballahu ala almu'minin ala almuhajirin wal ansar walladhina tabauhu fi sa'ati al-usra Allah ya ce ya karbi tuban su don Allah ya ce ya yafe musu kuma wanda yazo yana zagin su yanzu me yake kenan ci bayan gaske Allah ya shiryar da su malace amma ba'du bayan haka fala yakhfa baya koyuwa yan uwa musulmi anna marhalatash shabab akan abu ne wanda baya koyuwa akan cewa mataki na matasa na kuruciya marhalatun wani irin mataki ne muhimmatun wanda ke da muhimmanci jiddan matukan gaske a ina yake da muhimmancin malace fi hayatin insan a cikin rayuwar nan adam li'annaha domin matakin ƙuruciya marhalatul quwwati wan nashab shine mataki na ƙarfi da karsashi da jin ƙuruciya lokacin da mutum ke jin idan idan ma ba a yi ba ba a so bane ko ma'anan ashab matashi shine wanda yake tsakanin rauni guda biyu ya gama raunin yarinta bai kuma shiga raunin tsufa ba Allah ji kan ibn hajar da rahama ya ce shi ne mutumin da yake tsakanin shekara goma sha takwas har zuwa talatin da biyar daga lokacin da mutum ya taka talatin da biyar ya ɗinke arba'in to shi da kanshi ya sa akwai abin da ba sai an ce bari ba injiniya haka ne akwai abin da ko mutum bai da mafaɗi to dole ya taka ma kansa birki a wannan lokaci to mu dai mun yi sallama yan baya a iso lafiya kaman jiya mu ma muke wannan karsashin injiniya gashi kaman wasa mun fara matsawa Allah ya sa mu yi karshe mai kyau to wannan matakin shine matakin karfi wata rana muna da daga Kano kawai sai aka rufe hanya gosulo ina gyaran hanya da ake yi kawai sai wasu suka ce abinan ashe sai da muka yi kusan kilomita ashirin ashe an dutsa gaban an ja waɗannan mahaukatan manyan kankaran an datsa muna zuwa aka taru aka taru sai na ce ma abokina wai ga akwai matasa a wurin ya ce na ce to karka sauka za mu wuce ya ce allah kan mu gama buɗe baki wallahi sun tunkuɗe waɗannan kankaran kawai sun ɓalla mazaƙin riga an ɗaura bandana da riga kawai ana juyewa ya ce manya kenan a ci lafiya wata rana sai labari to wannan mataki ne mai matukar muhimmanci amma inda ya fi muhimmanci shi ne a ƙarar da shi a wurin bin Allah ƙarar da shi a inda Allah yake so shi ne babu nadama a ciki malam zai mana magana a gaba wasu hulatul haraka sannan kuma matakin samartaka shi ne matakin da ake samun saukin motsi ma'ana jiki bai nauyi ba sai ga mutum yana buga lamba sha ɗaya ko lamba bakwai ko lamba tara a guje zai bi ƙwallo amma an ka ƙarninka mai shekarun shi sai ka ga ƙafan shi uku idanuwan shi hudu mai nake nabi ya fara dogara sanda kuma an ba shi ido na hudu a asibiti bai iya karatu sai da magani sai ce wa ƙuwatil a'adha'i sannan kuma shine matakin da ake samun ƙarfi na gabbai wa salamatul hawas da kuma kubuta na gabbai yawanci duk sanda mutum ke kuruciya za ka ga gabobin shi lafiya lau suna functioning yadda ya kamata da idon shi da kafan shi da komai amma mutum ya wuce matakin ga ciwon kafa baya sauransu sun fara motsi bainama idza kabura al-insan ana nan a kuma lokacin da mutum ya girma ya tsufa to abin da zai faru shine tad'ufu minhu hawasuhu wa quwahu sai waɗannan gabban da karfin kuma sai fara rauni suna komawa Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin Allah shine wanda ya halice ku daga rauni in kaga dama ka ce min du'fin ko inda daliban Qur'ani thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa bayan raunin nan sai ga karfi mutun ya cika ko da faskare zai tara sadaki yace mu ba ragage bane ya ka hana ido bacci yace saboda akwati an yanke mun sadaki ne eh ba rauni haka ake son mazantaka Allah ya muku albarka ya mana baki daya to shine malam Allah ta'ala ce ana nan kuma sai rauni ya biyo baya tun ba ja'ala min ba'di quwwatin da'fan ko sai bayan wannan karfin sai rauni ya zo wa shaiba da furfura dan sako ya zo ka fara summarizing ka fara tattarawa saboda zaka wuce ko ba notice Allah ya ji kan malam Lawal Abubakar da Rahama kun san shirin da yake na hasken musulunci a gidan rediyo tarayya muna tare da malam Adamawi ake gaya mana wannan magana Allah ya ji kansa da Rahama idan ya je recording din tape ne na radio in yi recording sai a bashi kasa din sai ya tafi gida da shi sai sake recording in ya je ana sa a gidan radio zai zauna a reception har a gama sawan an gama sai a bashi sai ya tafi da shi kusan kuma recording za ka goge na baya ne ai radio ko da ke yawanci ba yanzu da android suka sani duk wayan android ne wannan girman pampas to da aka zo wata rana kawai sai aka fito da sabon kaset aka bashi rahimahullah sai yake cewa a ya za ku bani sabo ai tsohon ma zai yi sai suka ce a'a a management na gidan rediyo ta ce a fara saving ana tara kaset din da haka kayo sabo shi ma ka zo za karba baka sabo ne sai ce wato lokacin yayi kenan suka ce mene ce ai tafiya zai suka ce malam ka san gaibu ne ce a ban sani ba amma duk wanda kuka ji an ce a fara tattara ayyukan shi to tafiya zai kuma wallahi bai dade virus bai dade virus yace lokacin ya zo kenan yace ai duk wanda aka ce a tattara ayyukan shi a to ya gama ba ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tara mutane a hajjatul wada ba yace ku koyi aikin hajjin ku kai kaza kila ba za ku sake haduwa da ni ai duk a lokacin sabai da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum an cika addini an tattara komai murna suka yi ta in banda sai na abakar shi ne ya kuka kuma dalilinsa ya ce ai tun da aka ce an cika to dama mai ya zo yi aikin an ce an gama aikin to mai zai jira a wannan ƙazantacciyar gidan kuma kwana tamanin tsakaninsa da wannan ayan Allah ya masa rasuwa sallallahu alaihi wasallam daka malai ce wa qad aulal islamu hadhihi marhala yan uwa musulmi hakika musulunci ya cancantar da wannan mataki na samartaka ihtimaman khassa da wani kulawa na musamman wa ri'ayatan azima da kiyayewa da tsaro da ya ba samartaka tsaro mai girma wa ja'atin nusus sannan nassoshi na hadisai da ayoyin alqur'ani sun zo mu'akkidatan wanda suke karfafawa ala azmi sha'ani hadhihi almarhala akan girman sha'anin wannan mataki na kuruciya wa ahammiyatuha da kuma irin muhimmancin da kuruciya ke da shi ta ina za mu fahimci wannan malai ce faƙad hasa nabiyina sallallahu alaihi wasallama alal mubadarati li iktinamiha haƙiƙa annabi mutsira da amincin Allah tabbata a gare shi hasa ya kwadaitar alal mubadarati akan mi gaggawa kar mi jinkiri kar mu daga kafa da iktinamiha wurin ganin mun ribaci samartaka mu saboda za ta wuce cikin sauri wal hadari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu min ida'atiha akan mu tozarta wannan matakin na samartaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu akan tozarta ta ya za a yi mu gane wannan malai ce fa ani bin abbasin domin an karbo daga abdullahi dan abbas kun ga shi ma matashin ne radiyallahu anhuma Allah ya kara yadda a gare su me yasa aka ce a gare su shi dawa mahaifinsa me yasa aka ce haka saboda dukansu sahabbai ne da shi da mahaifin shi wannan sun ji daɗi Allah ya ƙara musu yarda ba mu baƙin ciki amma muna fata Allah ya jona mu a bayansu ƙala abdullahi ɗan abbas yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lirajulin manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ma wani mutum wa huwa ya iduhu alhalin manzala sallallahu alaihi wasallam yana ma wannan mutumin wa'azi wa'azi shine ka faɗaitar da mutum ya wani aikin alkhairi ko ka tsoratar da shi ya bar wani sharri shi ake ce mawa'azi manala sallallahu alaihi wasallam ce da shi ightalil khamsan qabla khamsin karibaci abu biyar kafin biyar su same ka ya kai dan uwa musulmi dan Allah ku kiyaye su na farkon su kun san sa magana a farko yana nuna muhimmancin ta to sai yace na farko shababaka qabla haramik karibaci kuruciyanka samartakanka gabanin tsufanka da zai zo ya rugurguza wannan ƙuruciyar wasihhatika wasihhataka sannan ka ribaci lafiyanka qabla saqamik gabanin rashin lafiya zai da baibaye ka wa ghinaka sannan ka ribaci wadatan da Allah ya baka qabla faqrika gabanin talauci yazo ya same ka wa faraghaka ka ribaci lokacin da Allah ya baka fa qabla shughlik gabanin wani abu yazo shagaltar da kai yanda kake da lokacin da ka zauna kai ta Facebook da WhatsApp da Twitter in ka tara yaya suka kai uku wani abin ba sai an ce ka ajiye ba to wannan ma da sauki indan wannan ne mutum na fara rayuwa da lafiya kan ya gama sai ya kare da rashin lafiya kai mai mukon shigalti da azumin alhamis da litini da sallah a sahun gaba sai dai a rinka shigaltuwa da zuwa shika national hospital a hada da na gargajiya a hada shi kenan sai dai ka shigalti kuma da jinya to kari bace lokaci kafin wannan kifa ɗaya kwalar saboda Allah ya riga ya sa wannan akwai lokacin dariya a rayuwar mutum akwai lokacin kuka wa annahu huwa adhaka wa abka to kari bace damarka kafin rashinta shi yasa mai hankali bai damuwa da saukin aiki ko wahalansa yana damuwa da ƙarshen abin da aikin zai haifar ne duk aikin da ke da wuya idan zai haifar da alkhairi mai wahala a ciki sai wahala yasa aljanna duk abin da za ka yi ko ranka za ka bayar a baka aljanna ba wani matsala ba wani wahala a ciki saboda ƙarshen hutu ne hutu ne kowa ya san wannan amma ta ɓangaren kuɗi shi ne ake aiki da shi ana da ilimin sha addini amma ta ɓangaren duniya ake aikin annan sallallahu alaihi ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham tir ala wadaran mayan kuɗi ɗan duniya wanda ba ruwan shi da addini ala wadaran waɗanda ya alamuna zahiran min alhayati duniya wa hum anil akhirati hum ghafilun mutum ya san duniya wallahi wani in kaga bola akan titi kace Allah ta zama kuɗi wallahi zai ma lissafi inda bolan nan za ta koma naira wallahi amma in ka daga qur'ani fatihan shi ba zai iya karanta ta daidai ba yanda Allah ya saukar da ita ba zai iya ba akwai wanda babban ya kai taka matsayi ya tara duniya amma wallahi da aka bashi qur'ani upside down ya rike qur'ani da wani ya nuna mishi shine da an je taron addini sai ya ce ma BA dinsa da Allah in an ban qur'ani kakka yadda a bani in kuma an bani ka tabbatar ka bi komin shi daidai saboda yana dan confusing dina ban san ina ne sama ina ne kasa bai sani ba Allah ta'ala fa ya riga ta rajima laikun da za su cire ran nan adam kuma yi rantsuwa da su don ka san ba za su saurare ka ba wannan zi'ati garfa ina rantsuwa da mala'iku masu fisgar ran marasa da'a masu bujilcewa masu kafirci ko fasikanci a ban ƙasa Allah ce na tajarji mala'iku kuma ina rantsuwa da su yadda suke fisgar ran kafirai da munafikai da mujrimai da fasikai asalin fisga na rashin tausayi ya ce sannan na tanaji wasu wannan shiƙwati na shiƙwa masu zararen muminai sannan a hankali Allah ka sa muna cikinsu ka shekara ka balaga ka iya abcd 1234 ka iya shiga kasuwa tun kana ta fanteka ka hada da royal da mangal ka fara kano ka fara fatakwat da kai ka fara tsallaka kwatano duk ka san wannan ka je ka ce ma Allah baka san Qur'ani ba to annabin da ya aiko shekara 23 aka balla mai hakora aka fasa mai goshi aikin me yayi da ku muka karanta a masallacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbai 116 dukkan su fantsama duniya suka yi suna kiran mutane har mai dubur sai da suka zo suka karantar da mutane wasunsu a daji suka mutu irin su Abi Dharr al-Ghifari wasunsu kashe su aka yi saboda mu musulunta mu san addini kuma wallahi sai da suka kawo addinin kuma yanzu ka je ka ce ma Allah baka sani ba to ta ina ma za a zauna lafiya ga jami'a nan credit ɗaya sun dinga soka ka da ƙasa sun hana ka sun hana ka admission lukmatul aish fa tuwo mil ticket kake nema an dinga soka ka da ƙasa ka shigan ma a dinga sako ka taka da kari oba na bala'i da kyar da zufan goshi har sai danginka sun sai da gona a ƙauye wani ke gama jami'a kuma duk noma ake nema kuma ka gama digirin ka zo ka yi aiki karkashin wanda bai san abcd ba Allah ya ba shi duniya kuma ba yanda ka iya dole ka bi shi amma wallahi aljanna ba za ta samu a haka ba za ta samu ba saboda abu na farko da Allah ya ce shi da ikra kai fai karatu ka sanni da in baka sanni ba za ka dauka kana gyarawa kuma fatawa kake fa'alam annahu la ilaha illallah babba za ka fahimci Allah ba sai ka san sane shi kai ke bukatan Allah shi bai da wani bukata abu a wurinka ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yutaimu dan haka ayi karatu yan uwa musulmi a nufaci Allah hakikanin nufata to annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan yace wa hayatika qabla mautik ka ribaci rayuwanka kafin mutuwarka sai malai ce fa marhalati shabab dan haka ku fahimta wannan hadisin mun ji shi ka ribaci samartaka kafin tsufa lafiya kafin cuta wadata kafin talauci dama na lokaci kafin shagaltuwa sannan rayuwa kafin mutuwa sai mala ce fa marhalati shabab to ku duba ku ga mataki na samartaka da kuruciya ai dakhilatun fi umumi qawlihi tana cikin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace cewa wa hayatuka qabla mautik ka ci ribar rayuwanka kafin mutuwanka ai kuruciya na cikin rayuwa ko ba haka bane to shine malai ce amma fa tare da haka lakinnahu sallallahu alaihi wasallam sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wancan maganar da ya faɗa sai muka ji kuma khassa hadhihi almarhala ya keɓe matakin kuruciya bizikri ta ambatanta da yace shababika qabla haramik kuruciyanka kafin tsufanka bizikri ya ambace ta a keɓance li'azami ahammiyatiha wanda kuma yayi haka ne saboda girman muhimmancin samartaka wa kabiru sha'aniha da kuma girman al'amarinta fayambagi dan haka nan ya dace dan uwa musulmi at-tayaqqum ka farka lidalika saboda wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam kalam to farkakke inda kai rauni yanzu kai karfi inda ka kwanta yanzu ka tashi ga bacci can mai tsayi a kabari yanzu nan masallacin malam khamis don allah nan da na nuna da mazaunin wane ne nan inda na nuna ba zan faɗi suna ba mazaunin waye shado kun ji dukkan faɗa ga shi dukanku kun faɗa malam ibrahim shado a nan yake zama a masallaci a gefen shi a nan da tije wane ne modibo modibo nan wurin zai musu shaidaran alkiyama insha allah sirri ba ci rayuwan in allah yadda kuma yanzu suna hutawa a kabarinsu ga su can kwance suna jiran alkiyama su shiga aljanna bi idnillahi ta'ala to kai haka ka shirya wani fa a gidan kwallon rayuwar shi ke karewa kuma kun san cewa wannan shaidan da muka yi musu a masallaci a ɗakin Allah ko suna da zunubai zai iya sa Allah yanzu ya yafe musu ya shigar da su aljanna ku karanta sahihul bukhari babi na musamman imamul bukhari yayi ya sa masa suna babu sana'un nasi alal mayyit babin da ya magana akan mutanen kirki ba 'yan adawa ba ko 'yan kabilanci a'a mutanen kirki wanda ba za su so ka dan kudinka ba ba za su kika dan talaucinka ba ko kana tare da su kai rashin gaskiya za su ce baka da gaskiya su ake magana su yi yabo akan mutum bayan ya mutu annan sulasulan yana tsaye aka wuce da janaza gawa za a kai makabarta ya ce waye wanda aka ce fulan wanan aka faɗi sunan shi sai mutane suka dinga faɗan sharri a kansa annan sulasulun sai ce wajabat wajabat wajabat ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai na umar da sabai duk suna wurin hankalinsa ya tashi amma suka kasa tambaya ba a jima ba aka zo wucewa da wani aka ce waye wannan kuma aka ce fulan wana ne sai mutane suka dinga faɗin alkhairinsa shi kuma sai annan sulasa ya sake cewa ta tabbata ta tabbata ta tabbata a nan ne umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai kasa natsuwa sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi menene ya tabbata wancan an faɗi alkhairi ka ce ta tabbata wannan sharri ka ce ta tabbata duka ayyukan ya bambanta amma amsa iri ɗaya ya abin yake ne zan su kare kansu su ma sai ce ai wancan da kuka faɗi sharri akan sa wutan jahannama ta tabbata akan shi wannan da kuka faɗi alkhairi akan sa aljanna ne ta tabbata a gare shi ku ne khalifofin Allah a ban ƙasa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to da haka duk mutumin da ya bar duniya aka faɗi alkhairi game da shi Allah na iya rufa masa asiri da nasu wannan hadisi ya masa gafara Allah ka sa muna cikinsu to don haka a nan sai mala ya ce annan sulasula ya keɓance ta ya faɗe ta kuma ya dace ka farka wa adamu ta hawuni biha da kuma rashin sakaci da wannan mataki na ƙuruciya kakai sakaci da ita a gaba sai ce wa an ibini mas'udin radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi ɗan masud Allah ya ƙara da a gare shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙala ku ji wannan hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tazulu qadamu ab qala la tazulu qadamu ibn adama yawm alqiyamati min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin la tazulu ba za ta taba dagawa ta gushe ba mene qadamu ni adam kafan dan adam ba wani dan adam da sai daga kafan shi in an tsaida fila alqiyama ya wuce ya tafi bai isa barana alqiyama min 'indi rabbih a gaban ubangijinsa ba wanda ya sai daga kafa ya motsa hatta yus'ala an hamsin sai an tambaye shi game da abubuwa guda biyar ko wane ne shi ko sarki ne shi ko bafade ne ko shugaban kasa ne ko masinja ne ko bijimin malami ne ko dan karshen dalibi ne na kasa sai an ranga mai wannan tambayoyi da nasu wannan hadisi me za a tambaye shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an umurihi fi ma'afnahu rayuwanka ina ta ƙare yi bayani a ina ta ƙare a ina ka ƙarar da rayuwa Allah fa ya fi ka sani wa kafa billahi shahida Allah ya fi ka sani amma zai tambaye ka saboda a ƙure adalci wa an shababihi za a tambayi mutum game da tsufansa fi ma'ablahu a ina ka tsufar da wannan samartaka an shababihi game da ƙuruciya fi ma'ablahu a ina aka tsufar da ƙuruciya a ina ta ƙare wa malihi dukiyar da ka tara ka haukanta min aina ta sabahu a ina ka samu wannan dukiyar a ina ka tsuruce ta wa fi ma'anfaka kuma a ina ka ciyar da ita ko ka samu ta halal wallahi sai ka ciyar da ita ta halal za ka siya Allah kakka ba mu dukiyar da ba za mu iya ciyar da ita da kake so ba duk arzikin da ba za mu iya abin da kake so da ita ka ba mu haƙuri a makwafinta wa ma za amila ‘yan uwana ɗalibai wa ma za amila kuma me ka aikata bima alima game da abin da ka sani da aka yi karatu ne aka yi da shi an hau facebook ne an zagi mutane an nuna su jahilai ne a nan ilimin ya ƙare koko an karanta kuma an yi kiyamun laili da shi koko an karanta kuma an kira mutane gare shi koko an karanta don a wulakanta wasu a nuna mumun fiwa ne ba abin da yanzu ke tashi kenan ba eh ce sa albarka bai tare da ilimin musu da yawa in dai za mu ilimi ba don Allah ba wallahi sai Allah ya walakanta abin da muka yi kuma sai ya zama mana fitina dalan fitina sabanin sallallahu alaihi wasallam aikin su da addini shi ya daga darajarsu shi ya daga darajarsu ga sai Usman bin Fodi Allah ya ji kansa da rahama yanzu da zai dawo duniya inda ake da ɗan kakalan nan wallahi wani ma sai ya jahiltar da shi wani ma sai ya ci gyaran shi abubuwa da yawa wani ma sai littattafai yi mai rutut amma kai rabin aikin shi kafin ka zo kai radda muna so mu ji mutane nawa ka musuluntar akwai wani ɗalibi da ya ban sha'awa a garin nan zan faɗi wannan saboda ku koyi da shi matashi ne ɗalibin ilimi ne kuma ba wai shi mai da'awa ba ne yana dai ƙoƙarin karatu yana sana'an sai da kaset ɗin nan da mp3 na su shek jafar mahmud adam wata rana ya je central market abin bai da daɗi amma kuma shi kanshi muka haɗe yanzu sai ya dariya ya fito daga central market ya siyo mp ya siyo memory card inda yake zuwa sari walla kawai yan shi'a suka tada fitina suka tsokano yan sanda kun san lokacin rigimansu na ƙarshe a central market walla da aka tashi kama kawai sai aka haɗa da shi sai wannan headquarter na yan sanda ni na cin wanda muka je muka yi garanto muka yi kala muka tabbatar aka tabbatar shi ba dan shi'a bane kowa hatta kungiyar izala ta jiha sai da ta bada takarda akai komai akai komai ai in kun tana wani rubutu da na taba yi a facebook a nan ne an tabbatar yaron na da gaskiya komai wallahi an shaida gaskiya shi kawai sai wani dan sanda ya kalle ni sai yake ce min malam mu ne fa mutanen da in muka so mi mamushin shari ruwa ma sai an tauna mishi sai na ce mu ma mu ne waɗanda kullum ba mu wasa da falaki da nasu saboda irin to ba shi nan ba Allah ji kan malam Jafar Mahmud Adam ya ce falaki da nasu maganin yan tsurku karanta suka huta in kana tare da Allah wani dan adam zai baka tsoro da wani dalili wallahi kar wani mutum ya baku tsoro kuna tare da Allah me abun tsoro kana tare da Allah nace kun tabbatar ba Allah nan na da gaskiya ya ce sun tabbata nace ba kuma za ku sake shi ba a bene ne sai ya buɗe window ya nuna mun wasu tarin duwatsu yace kaga duwatsun ce yace wallahi mu muka tara su da kanmu kuma za mu bada su evidence akan da su suka jefe mu ya nuna mun gwafa ya ce kaga gwafan na mu muka sai kayanmu amma da shi za mu ce sun harbe mu ni na ga wannan ra'ayar ain ba wani ya gaya mun ba kuma ai ga midiya na ɗauka an ƙarya na yake ƙaryata ya ce wallahi su ne haka sai na ce mai kuma wallahi sai Allah ya fitar da bawan shi na ce ba ƙasƙanci ba ne mu babban damu mu iyalan shi da hanyar abincin shi da kuka toshe mishi to a ƙarshe ku ji ikon Allah wallahi yanda aka kitsa mana kisan in ka kalli sharrin a zahiri ba mafita in ba Allah babu wani abu da za a iya fitar da shi muka dinga jayayya da su ina da karatu a masallacin kurmin mashi halla asar tai tun safe tun safe ana zuwa kai dadda sallah sai limamin ya juyo shi kuma limamin tun 1999 muke itikafi da shi a Zariya. yana gani na sai rungume ni yace jama'a wallahi wannan ba Allah sai yayi nasiha a masallacin nan kar wanda ya fita ashe ni kuma sa'an da ne assistant commissioner of police na wurin da ne nasiha yace minti biyu minti biyu na cika na ce na tsaya sai jama'a suka fara a'a dan Allah ka ci gaba na ce a'a in Allah da minti biyun da ka faɗa na tsaya anan shine sai miƙi yace insha Allahu in ka dawo bazan ƙara ce ma minti biyu na ce ni kuma Allah da bazan ƙara dawowa gidan nan ba na ce ai gidan nan naku kaman ban daki yake in ba lalura ba ba abin da zai kawo mutum duk wanda ya zo kosa yake fita na ce gidanku nan yana da matsala to shi ne da na fita sai assistant commissioner a kolin zai ce mai muka yi mamalan ne mun mun ji daɗin nasiha amma ya jefa mana danko a ƙarshe ya aka yi sai aka ce ai kaji kaji ɗalibinsu kuka rike to shi ne ba da saƙo ya ce a gaya ma wanda ya rike shi wallahi ya ƙara minti talatin shi zai koma sal wacce yara ya fita ina hanya suka kira ni suka ce suna ruba alfarma ni kan in dawo in aiko ne nace me yasa suka ce in ka dawo wallahi sai ta shafi wasu nace ayya da ana shafi rama mugunta da mugunta wallahi komawa zai ni ma in ga yanda za a tauna muku ruwa tunda abin ya juya amma kuma ku tuba ku yara halin suka je suka fito da shi to a me yasa na kawo muku wannan shine da aka fito da shi kun san da za a fito da shi ihu aka rinka yi a cikin cell cell na prison kar ya fito kun san me ya faru wallahi daga inda aka rufe shi yake koyar da wasu qur'ani suna wancan ɗakin wasu hadisi suna wancan ɗakin sai da ya musuluntar da mutane hudu yana cikin prison mutum hudu suka musulunta a hannun shi kuma duk gudun wanda muka kai mishi sai ya raba musu shi ne suke ta roƙo don allah karka fita sai ce malar kaji mugaye aiko wannan mugunta ce ko annabi yusuf ai da ba da sarran shi ya shiga ba ya ce mai malam wani kyale su kawai ala baka ladan aikin ba ya ce amin mu yi gaba da suka mutu ya ce wallahi mutum hudu ya musuluntar a prison kun ga ittinamin fursa ya ribaci lokacinsa ya koyar da wasu qur'ani ya koyar da wasu hadisi ya musuluntar da wasu to dan Allah ko anan Allah ya amsan mishi littattafai nawa ya rubuta na nahawu jarhuwar ta'dil littattafai nawa ya karanta amma wannan la'ani hadi Allahu bika rajulun wahid mutum daya ya shirya sanadiyanka ya ba Allah ya dawo musulunci kai kana ta dukan wanda suke kokari kuma kai baka shigo da wani ba ya za a ci gaba to dan Allah ya zami abu mi don Allah mun yadda in mutum ya kuskure a gyara kuskure ba a barin kuskure duk girman mutum duk girman mutum ba a barin kuskure amma attacking personality cin mutuncin mai mutunci ba hanyar da ake tsira ba a daina ina faɗin wannan saboda dukkan muganan galibi mu ne matasa kuma muke wannan aiki wallahi yau duk mutumin da ya girme ka a rayuwa ya cancanci girmama ko da Allah ya maka wata baiwa da shi bai mishi ba saboda kai ma gobe za a tada wanda ya fika baiwa ku rubuta wannan ku ajiye ba gashi nan muna koyarwa mu da ku ba a islamiyu ku rubuta ku ajiye za ku koyar da wasu yara kuma wallahi za su fi ku ilimi ku za ku fara koyar da su amma wallahi sai sun fi ku ilimi to ya za ka ji a ran da za su kalle ka kai masu ya gama rigar mutunci a gaban mutane ya za ka ji aiko da kake koyar da wani ba yana nuna kafi shi ba ba sani kafi shi ba Allah ne ya zaɓe ka yi amfani da kai in kai amfani da daman ka samu rahama in kai rashin amfani da ita kuma ta zama matsala shi kenan ba so na faɗaɗa ba liman mu gama mukaddima mai haƙuri gobe mu shiga littafi na ɗauka mu ɗauki wasiya ɗaya ko biyu amma mu gama mukaddiman sai mu takaita malai ce fa akhbaran nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ba da labari annal mar'a cewa mutun yus'alu yawmal qiyamati za a tambaye shi ranar alqiyama an hayatihi game da rayuwar shi wannan tambayan da za a yi masa bi su'alaini da tambayoyi guda biyu al-awwal tambaya ta farko an hayatihi umuman za a tambayi mutum game da rayuwarsa gaba daya min awwaliha ila akhiriha daga farkonta zuwa ƙarshe Allah ka sa mu ga alkhairi asani tambaya na biyu an marhalati shabab za a tambaye ka game da matakin kuruciya khususan tambaya take bance mai zaman kanta ma annahu idza su'ila an hayatihi tare da cewa idan fa aka tambayi mutum game da rayuwarsa fa inna marhalata shababu dakhilatun fiha wannan matakin na kuruciya tana cikin wannan tambayin da aka yi ma na rayuwanka gaba daya lakinnahu sai dai yanda al'amarin yake shine yus'al yawmal qiyamati za a tambayi mutum ranar alkiyama an ha game da kuruciyar nan su'alan khassa tambaya keɓantacciya wali hada mala yace dan haka ne yambagi ala shabi ya dace ga dukkan matashi an yantabiha da ya fadaka ya dawo cikin fadaka li ahammiyati hadhihi almarhala dangane da abin da ya shafi wannan mataki na kuruciya wa yatazakkar kuma matashi ya rinka tunawa da'iman a koda yaushe anna rabbahu azza wa jalla lallai ubangijinsa mai girma da buwaya sayas'aluhu yawmal qiyama zai tambaye ka ranar alqiyama ma za a mila fiha mai kai a cikin ƙuruciyar da ya kai bawan Allah. Idafatan, wannan faƙari ne ɗoriya ne ilar su'ali zuwa ga tambayin da aka riga aka yi maka an amalihi game da aikin mutum fi umurhi a cikin rayuwarsa, kulluhu gaba ɗaya. Almuta zamminu, wanda wannan tambayan da aka yi ma game da rayuwanka ta ƙunshi limar halarci shabab matakin ƙuruciyar, amma duk da aka aka sake keɓance ƙuruciya li'anna amar halatul quwwa saboda ita ce mataki na karfi wannan sha da karsashi an gama baka duk wani uzuri a wannan lokacin wa yusrul haraka sannan kuma shine mataki na saukin motsi mutum sai ya taka lokacin da muke karatu a wurin Sheikh Isaac Yunus Almadani Allah ya kara masa lafiya a Katuru Road ana ruwan sama injiniya ba ku manta ba ko kuna motoci mukan muna ga jihadi ne fi sabilillah ruwa da kankara za mu daure riganmu a cibi kawai muna tuna mus'ab bin umair wallahi daga katuru sai mun dangana gida a ƙasa kuma gobe ka miƙe garau yanzu ko in ka gwada ka san inda za ka yi to wannan lokacin da ake jin karsashin da wannan karfin ayi amfani da shi inda Allah yake so ya ku ƴan uwa musulmi malam yace wa quwwatil a'ba kuma a wannan lokacin ne mutum ke da karfin gabbai akwai wanda ke daura garin buhun buhun masara na je kawo 'yan masara na gana competition wai wani zai goye buhun masaran nan fa zuwa rafin guza bai huta ba na ce wannan kokari ya yake koyi da lafiya eh ya dauka ma shi da ya wuce gida hakimi ya yi rai taka da gudu na'am angon shanu in ya duki sa sai dai kawai abu san da wuka sai ya faɗi sai dai a yanka ba batun tashi wani san ma ya sume wannan Allah ya sa halin sunna ne a da ran da ya fusata shi ke nan kuma Allah ya samu dace haka ne hatta cin abinci da kuruci aka fi ciyayi ni mun yi university tare da wani wallahi biredi biyar yake cinyewa wallahi biredi biyar da kofin shayi bakwai 2001-2002 wannan abin ya faru ni na san shi duk wanda muka jami'a da su sun san abin da nake faɗi inda muna tare da su aka zo in aka yi jayayya sai ba da lamban waya ba ma waya da yawa lokacin lamban waya mai shayin ne aka ije duk wanda ya gaddama a kira shi ya ce wallahi in yanzu ya gama ci aka kira shi in bai tada ba zai biya wani abokinmu ya gwada aka ci kudin shi na ce maganinka amma dai kina koma gefe aka yi ruku ya kaji wasu na magana ta amma dai ta yi wahalitta ne ta yi wahalitta ne Allah ya sa mu dace amma shekaru suka zo ba za ka iya ba bacci abinci din raguwa suke yi Allah ya ma iyayenmu albarka mu kuma ya sa mu tsofa cikin aminci malai ce wakti malin hawa sannan kuma a ƙuruciya ne yake samun cikan gabbai da ƙarfinsu sun cika wali hada hatsan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu hassan shabab ya kwadaitar da matasa kama fil hadithi sabiq kamar yadda muka ja hadisin da ya gabata alaktinami hadhihi marhala akan su ribaci wannan matakin iktinaman azima ribata mai girma wa ausa alaihi salatu wassalam a wani wurin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiya ma'ana ya bada umarni mai karfi aidan ahlal ilmi akan malamai masu ilimi su kansu annabi sallallahu alaihi wasallam malamai wasiya wal mu'tanina bit tarbiya da masu kula da tarbiya kamar iyaye da shugabanni wadda'awati da masu kula da da'awa kira zuwa ga Allah wat ta'lim da masu koyar da mutane yayi musu wasilci bi shabab akan su kula da matasa malamai kasi wasa da matasa shugabanni kar ai bangan siyasa da su a watsar da su su zama yin iska an gama a ji tsoron Allah ba su aikin yi a ba su abin da za su zama mutane kar a rinka ba su kuɗi kaɗai su shaye-shaye a sama musu hanyar da za su samu kuɗi da wanda zai baka dubu uku a ɗauke ka a mota kai daba ka hura wiwi a ma hanyar da kullum za ka samu ɗari da hamsin ya fi ma alkhairi da kamata 'yan siyasa su ji tsoron Allah a kan matasa in an amfani da su an saci akwati an kashe wanda za a kashe an fadda wanda za a fadda an tsorata wanda za a tsorata to a ji tsoron Allah sani akwai tambayan Allah a gabanku ku nema musu aikin da za su rayu kuma su tsaya a kan shi bayan kun mori kuruciyarsu to haka nan malamai ko a ɗora su akan abin da Allah yake so yadda da shi ba kuma abin da malami ke so don a ce shi ke da jama'a shi ke juya su ba a'a ka bautar da mutane zuwa ga ubangijinsu kai ko ba wanda ya bi ka katsira akwai annabin da ya zo ya kira ko mutum ɗaya bai yadda da shi ba kuma ba na ƙasa ba ne kuma zai samu ra'amar Allah to me kake nema dama an ba yardan Allah na malai ce li'anna shabba domin shi matashi ya taju ila inayatin yana buƙatan kulawa fa matashi na so a kula da shi saboda baka kula da shi ba shi zai kula da kanshi in ko ya kula da kanshi ba za ta yi kyau ba wa mulaqafa kuma matashi na buƙatar lallashi da ja a jika ja a jika da lallashi ba a sa mai karfi matashi an sa mai karfi harkar lalacewa take wa rifqin da tausasawa wa tawaddudin da nuna masa kauna da so wa tahbibin a nuna ma matashi ana son shi lahu fil khairi ana son shi da alkhairi wa ahlahu da iyalansa wannan daga cikin hanyoyin da za ku yi amfani da su galibi ai akwai yan uwanmu suna shaye-shaye ko duk wanda kaga yana zunubi yana jin kunyanka kar ka sa mai zafi ka sa mai hikima ka sa mai hikima ka ja shi a jika ga asibiti nan ku shiga inda kaga matashi a kwance ka je ka gaishe shi ba zai manta ba in mutum na cikin tsanani aka taimake shi bai mantawa bai mantawa hatta la ya takhattafuhu ahlul batil ta yanda har mabannata ba za su cafke shi ba su ribace shi wa arbabul muharramat da waɗanda suke rura wutan ko suke rainan abubuwa na laifuffuka a ƙarshe malam ya ce wali hada harasar sahaba wanda ya sa ne sabanin sulasulan suka kwaɗaitar ala taqiqi hadhihi al-ma'ani wurin tabbatar da ma'anan wannan abin da muka karanta aljalila mai girma kama ja'a kama yadda aka samu asar ya zo an abi sa'idin al-khudri daga abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi sahabi ne mai daraja annahu kana idza ra'a shabab abi sa'idin al-khudri idan ya ga matasa sun zo qala sai aji ya ce marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mara balale da wanda annabi ya mana wasiya akan sa wa ausana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma annan sallallahu Musa habbai ya bar mana wasiya akan cewa an nuwasi'a lakum fil majlis idan kun zo mu matsa mu ba ku wuri ku zauna in ma baka bashi ba zai kwata indai matashi baka ga da an za su kwace waya nuna maka wuka ake ka bada ba amma sai suka koma sai sun sa wukan masu mutu ya saki wayan da kanshi ko ba haka suke yi ba sun mu wani abokin maka ba a wuraren rafin guzan ne ana gani wani ya zauce ce a to kun ga amfanin tausasa sun kenan wani ce ya malan ka faɗi a mashin ne ce wani faɗi a mashin yan uwanku sun mun barna ya ce kai ban gane ba ya malan ya ce waya ta aka face kuma da wuka kawai ya ce wace unguwa ce aka gaya mai ce wani lokaci ce wallahi suwana ne kuma waya kaza ta dawo wallahi bai awa uku bai dawo da wayan da komai da hakuri eh walla ba awa uku bai dawo da wayan abokinmu malam hayatu aka yi ma wani suka dawo da wayan da kada to kaga inda hadisi aka gwada wannan kwanjin ai da annabi ya farin ciki a gidan hadisi ake so ka zo ka karar da wannan ƙarfi da neman na halal da kula da iyayenka da tausasa musu da basu da raka su su san sun haihu su farin ciki haka ya kamata ba komai ana tare ku zo dai mu ci gaban Allah da za ta warayi mukan gayu ai namu ne ko mun sha shan wiwi amma ta hanci ba wallahi mun sha wiwi maishi amma ta hanci alhamdulillah da yawa wasu ma sun kai izufi 40 yanzu a Qur'ani kaga ai mun biya ko innal hasanati yuzhibna sayyi'at gaba dai gaba dai matasa Allah ya muku albarka to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu buda muku wurin zama wa an nubhimakumul hadith kuma mu fahimtar da ku mu koyar da ku hadisi dan duk wanda ya san waye manzo Allah ba zai rikici ba fa innakum khulufuna domin ku matasa ku ne khulufuna ku ne magadan mu ku ne masu mai bayan mu wa ahlul hadith ba'dana kuma ku ne za ku ba wasu hadisi ran da ba mu nan wa kana yuqbilu ala shab idan abi sayyid al-khudri ya ga matashi ya kan rungume shi ya rungume shi fa yaqulu lahu sai ya ce mashi ya bi ni akhi ya kai dan dan uwana ma'ana mahaifinka dan uwana ne dan haka kai dana ne wai abinda bahaushe ke cewa dana kowa ne idza shakakta fi shay'in idan ka samu shakka a cikin wani abu kar ka bar shi dan ya tafi da kai fasalni ka zo ka tambaye ni hatta tastaqina har sai ka samu yaqini zan fahimtar da kai ilimin da sai ka nazu fa innaka in sarafta ala al-yaqin domin kai dinnan dana in ka juya ka tafi kana kan yaƙini kana bauta ma Allah yanda yake so ahabbu ilayya ya fi tsananin soyuwa a gare ni min an tansarifa ala shak akan ka tafi kana kokonto wa kana abdullahi bin mas'ud radiyallahu an abdullahi dan mas'ud ya kasance Allah ya ƙara yadda a gare shi idan ra'a shabba idan ya ga matashi ya tulubul ilma yana neman ilimi in ya ga matashi na neman ilimi qala sai ya ce da shi marhaban marabalale biyana bi alhikma ga mabubbugan hikima in matashi na da ilimi yana masa kyau yana kuma isar da shi fiye da yadda ake tsammani kuma yana tasiri akan yan uwansa matasa muna university wani yazo wucewa yana rungume da mace ana competition na MSS da ya leka sai ya hango abokin shi a kujeran musabaka yan Jos ne kawai sai ya saki yarinyar nan sai fashe da kuka sai shigo cikin hall din da ake musabaka ba zan taba mantawa ba to kowa san shi fitaccen dan iya ne a university bai kunyan kowa da aka gama sai daga hannu ce da Allah yana so ya magana yana fitowa sai aka fashe da ihu ana kiran shi da wancan sunan sai ya fashe da kuka ya ce ba shi bane na tuba ba shi bane ya ce ba shi bane ya ce ni musulmi ne kuma daga yawan Allah da ba zan ƙara ba musulunci kunya ba sai sauka ya fita kar ku tambaye ni labarin me ya zama a university wallahi mutumin kirki wallahi abun buga misali abin da yake a bayero university 2004-2005 to in matashi ya amsa kuma sai ya janyo wasu shi matashi ba kamar dattijo ba ne dattijo da sa'annin shi yake tafiya galibi amma matashi sai ya ja wasu sai ya ja to shi ne ablabin masul ke faɗin wannan ya ce wa masabihu zul madalla da masu haska duhu mara balagu kulkani siyab ga dai ku da tufafi tsofaffi tunda a zamaninsu yanzu kan 'yan kwalisa ne ko kila da yanzu ne ba haka zai ce ba mafi karanci kaga ustaz da roba roba ko ga shadda ka bacce magana wata kaman kaga fuskanka ana tsaftsaf ana kaza Allah ya muku albarka Allah ya ƙara arziki da wadata to su a lokacin tufafinsu ya tsufa yace ga ku dai masu tsofaffin tufafi amma jujujil qulub zukatan kam sababbi tangararas mana ba matsala dama ba zuciya ne dan adam ba dan baka sa riga mai shaki ba me a ciki mala bakar mahmud gumi jallabiya biyu ko uku zaka gani malam aiki ba kama hannun yaro in ta saman ta gaji sai a cire a ce ku wanke ta a ci gaba da ta biyu haka za ga gwamna haka za ga shugaban kasa in an dawo an cire wancan a mai da wata kuma ana tafsiri za a ba da kyautar mota ya kira mai sharan masallaci ina wane ce ta ga mota ka nemi arziki amma kanka daina sharan ga saboda ya san sharan aljanna ne motan ko iyakar ta duniya Allah ka ji kansu da rahama mu ma ka ba mu ikon kamanta abinda za mu iya malam ya ce ablabin musu ya ce a hulusul buyut ku ne wato asarin shimfiɗu masu tsada na gidaje kamar kafet ɗin da ke ƙawata gida shi ne hulus ku ne shimfiɗu wanda gida ke kyau ka duba ka gani in gida akwai matasa musamman matasa na gari ya kake ganin gidan wani ban sha'awa wani ban sha'awa raihanu kulli qabilatin abla dan masud yace madalla da abun kanshi da adon kowace raihan suna ne na na wani abin nan fulawa mai kanshin gaske annabi sallallahu alaihi wasallam kiran na fatima da shi ita ce ita ce da yace fatima da ali sune raihatani qalbi sune wato sanyi da kanshin zuciyata to shine anan shi ma yace ku ne kanshin da fure na kowace kabila wanda kuke haskaka ta wa wasayar salaf a ƙarshe malam zai rufe ya ce wasiyan magabata Allah ya musu rahama lil shabab zuwa ga matasa wa inayatuhum da kulawan da magabata suke yi bi hadhihi al marhala ga wannan mataki na kuruciya kasiratun jiddan kulawa ce mai yawa kwarai da gaske wa fi hadhihi risala a cikin wannan dan sako da zamu karanta mala ya ce da amma kuma dai mu mun san ba da bane babba ne a gare mu Allah ya ƙara masa girma da daukaka wanda ya sa masa suna min wasayar salaf li shabab daga cikin wasiyoyin matasa magabata zuwa ga matasa ya ce a cikin wannan littafi in taƙaitu na tatu na rairayo jumlatan minha wasu dunkulallun abubuwa daga ciki ma'a ta'aliƙin yasir tare da ta'aliki da na yi ƙarin bayani taƙaitacce ala kulli wasiyyatin akan kowace wasiya bayan na kawo ta don haka alhamdulillah mu ma a yi haƙuri ban so muna wuce dai awa ɗayan nan in Allah ya sa mun kammala a kwana ukun fadiha wa ni'mat kuma me kammala ba sai mu sa lokaci amma dai insha Allah ina fatan za mu kammala so da mun zo gobe ba za mu wannan dogon shimfidan waye malam waye kaza ba da mun zo ko za mu dauki wasiya ta farko ne sai mu daura Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa mu tarayya alada wannan muka yi kuskure Allah muka sarki ya fe mana akwai akwai PDF na littafin akwai soft copy dinsa yawwa ga wanda ba su iya samun hard copy ba ni daga malam umar ko din mai so sai ya tambaya a wurin da malam ahmad pdf din wanda suke nesa na faɗi wannan saboda yan social media akwai wanda suna garu wasu garuruwan ne za a iya tura musu akwai wanda suke bin mu za su iya printin daga can subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh